أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ تريدنا بهذا المهدري ونزعت فيه من نظرة تأتينا بالزفر alhamdulillah yau muna asabar sha bakwai ga watan ramadan hijira ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da takwas ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ishirin da uku a wannan zama na goma sha takwas kenan insha Allahu za mu tashi waka ayyin min nabiyin kuta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ayoyin da suka gabata suna mana bayani a fuska abin da abu ne ranar uhudu an yada cewa an an kashe ma'aiki Allah sallallahu alaihi wasallam shedan ya kuruwa duka mutane sun ɗauka haka ba suna tunanin ma su bar musulmcin to haka an koro da wannan bayanin ne aka ce ai ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daman ga aikin da ya zo ya isar da sakon Allah ya isar da sakon Allah in ya isar da sakon Allah in Allah ya kirayi kayan shi shikenan za ku sai ku bar musulunci fa in ma ta ku tunan kalansu ala qabikum wa man yanqalib ala aqibi falan yadur la shi'a ai akwai manzanni da suka zo gaban gabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun isar da sakon Allah da suka ba da bai ba mutanen su su ridda suke suka bar musulunci ba shine qur'ani ke cewa ka ayyin min nabiyin qutil ai da yawa daga annabawa wanda aka kashe su aka shahadantar da su in qutila muhammadun sallallahu alaihi wasallam in warha an haye an kashe annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa kasiru min al-anbiya yuqtilu da yawa daga cikin annabawa su ma an kashe su ma'ahu ribiyuna za a samu annabi wanda tare da shi akwai ribiyuna jama'atun jama'a masu yawa ana fassara ribi da ma'anar jama'a ribiyuna jam'i na wannan jama'o'i kenan da yawa ko ko ribiyuna bayan Allah na gari masana Allah akwai arifai tare da shi masana Allah kasirun masu yawa fama wa hannu ba su yi rauni ba ma jibunu ba su yi tsoro ba lima asabahum dangance da abin da ya same su fi sabilillah cikin tafarkin Allah miyal jarahi wa qatil anbiya'ihim na daga rauni da kuma kisan annabawan annabawan su bisa suka yi rauni ba bisa suka yi rauni ba wa ma da'ufu anil jihadi ba su yi rauni ba daga barin jihadi wa mastakanu hakan nan ba su kankanta ba ya aduwihim ga makiyin su limauti nabiyihim saboda mutuwan annabin su kama fa'altum antum hina hina qila qutila nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da kuka aikata yayin da aka ce wai an kashe annabi tsira da mutanen sabata gare shi wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu hakuri yusibuhum yana ba su ladan hakurin su نعم وما كان وما كان وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم إلا أن قالوا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آه kuma maganar su a lokacin bata kasance ba ma kana qaulahum inda inda katil nabi yayin kisan annabin nasu da kashe annabin su ma asabatihim wa sabrihim tare da tabbatar da suka yi basu gudu ba wa sabrihim da hakurin da suka yi maganar su bata huce ba illa an kalu ba sai suka ce rabbana rabbana fil lana dhunubana ya Allah ka yafe mana laifukan mu israfana wa tajawuzana da kuma ketara iyakanmu fi amrina a cikin lamarinmu izanan bi anna ma asabahum li su'i fi'lin wannan yana sanarwa ne cewa abin da ya same su saboda mummunan aikin su ne wa hadman li anfusihim kuma sun yi wannan saboda su karya kawunan su na wato nafsun wa irin nafsu mai ganin kai wannan nafsun nan mai jiji da kai dan su karya ta kar kar su ga wani kokarin su da suka yi wa sabita ka damana bil quwwati al jari kuma Allah ka tabbatar da duga digin mu a bisa karhi da bil quwwati da karhi al jari a bisa jihadi wansurna ala qaumil kafirin kuma ka taimake mu akan mutane wanda suke kafirai dan fata hullahu فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين آتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتيهم الله ثواب الدنيا sai Allah ya ba su sakamako na duniya shine annasar wal ganima nasara da kuma samun ganima wa husna thawabil akhirah da kuma kyakkyawan ladan lahira aljanna wa aljanna ita ce aljanna wa husnuhu abin da yake kyakkyawan na na na wannan sakamakon ne ce wa husna thawabil akhirah at-tafaddul fawqa al-istiqaq shine abin da ke Allah ke bada shi na farala wanda ke bulbushin abin da mutum ke cancanta abin da ke fauka listi kage abin da ke birbishin cancanta wallahu yuhibbul musinin Allah yana son masu kyautatawa ya ayyuhal ladzina amanu يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على آقابكم فتنقلبوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على آقابكم فتنقلبوا خاسرين ya ku wanda kuka ba da gaskiya in ta ce wallazi na kafaru in har kuka bi wanda suke kafirai fi ma ya amuru na kun bihi suke abin da suke horon ku da shi ya ruddu kuma ala aqabikum to za su maida ku bayan ku ilal kufri ma'ana za su maida ku zuwa kafirci fatan qalibu khasirin sai ku juya kuna masu asara balillahu malakum balillahu maulaikum وهو خير الناصرين بل الله بل الله مولاكم وهو خير الناصرين bari dai Allah Allahu Allah shine majibincin lamarin ku shine ya kamata ku bi horan shi maulakum nasirukum shine mai taimakon ku huwa khairun nasirin Allah shine fiyayyen masu taimako fati'uhu dunahum to ku bi shi koma bayan su ku bi shi shi kai ba su wa'ancan kafiran ba sanul kai سنلقي في قلوب الذين كفروا الرؤب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأويهم النار وبئس مثوى الظالمين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأويهم النار وبئس مثوى الظالمين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب الله تبارك وتعالى أسنو زامو جيهو صورو أتكين زكاة وأن سكي كافرتا lamma azimu ba da irtihali min udi ala al'auda yayin da suka yi niyan dawowa bayan tahiyar su daga udu bayan sun bar dutsen udu sun bar wannan lokacin da aka yi da wannan aron gama ta kare sun tahi sai suka yi niyan su dawo a wasu isalil musulmina don wasu ida tumbuke musulmi su ida kashe ma wanda suka yi saura daga cikin musulmi baki daya faru'ibu sai suka tsorata walam yarji'u ba su dawo ba bima ashraku bisabab ishrakim wannan an tsorata su an sa musu wannan tsoron saboda dalilin hada bautan su da suka yi billahi da Allah malami na zirbi sultana abinda Allah bai sabka da wani sultanu hujjatan wata hujja ba ala ibadati absa bautar shi huwa al-asnamu shine gumaka saboda wannan saboda wannan laihin nasu ne aka saka musu wannan tsoron wa ma'ahumun nar kuma komansu ita ce wutawa bisa masa zalimi tire da makoma ma'awa ita ce makoma ta azzalimai alkafiri na sune kafirai hiya ita wannan makoman na'am ولقد سرقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليت ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد صدقكم الله وعده إذ توصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما عليكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين wala kan sarakum Allah wa'adahu ai hakika Allah ya gaskata muku alƙawalin da ya muku wa'adahu iyyakum bin nasr alƙawalin da ya muku da cin nasara wa'ada Allahu al-muslimina bin nasr Allah ya yi musulmi alƙawari da nasara wa kar saraka wa'adahu nasarahu hakika kuma Allah ya cika alƙawalin shi ya gaskata alƙawalin shi ya taimake su istahusunahum ku tuna lokacin da kuke kashe su takturunahum lokacin da kuke kashe su isma kisa irin na na gaba daya bi iznihi bi iradatihi da iznin Allah ma'ana da irada ta Allah hatta idza fashiltum har sai lokacin da jabuntum an kitali kuka ji tsoro daga barin yaki wa tanazatum kuma kuka yi jayayya ikhtalaftum ma'ana kuka kuka sasaba fil amri a cikin horon da aka baku khalaftum amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuka saba ma horon manzo Allah tsiya da mutunci Allah tabbata gare shi fil maqami fi safil jabali a cikin tsayawa akan dutse lirrami domin a halbi fa qala ba'dukum nazhabu kar nasara kar kar nusira ashabuna sai sashen ku yace a mu tayi an riga an taimaki sahabban mu an an taimaki an taimaki an taimaki shikenan sahabban mu sun yi nasara wa ba'dukum sashen kuma sashen ku yana cewa la nu khalifa amrar nabi sallallahu alaihi wasallam ba ma kar mu saba ma horon umarnin annabi sai da musu Allah tabbata gare shi wa saitum sai kuka saba amarahu horon nashi fataraktum al markaza li talabil ganima sai kuka bar wurin da aka aje ku dan neman ganima min badi ma arakum ma tuhibun min badi ma arakum Allah bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so minan nasiri na daga daga nasarar nan taimakon da aka aka baku bayan gashi nan kun samu nasara da harko minkum man yuridu dunya daga cikin ku akwai wanda suke son duniya fataraka almarkaza lil ganima wannan ire su ne wanda ya bar wannan wurin da aka aje ku dan neman ganima wa minkum man yuridu alakhirata daga cikin ku akwai wanda suke nihin lahira fa sabata biha fa sabata bi sai zamana a wannan wurin da aka aje su hatta kutila hasira aka kai aka shahadantar da shi kenan ka abdullahi bin jubair tamkar abdullahi bin jubair shugaban waɗannan mahaliban wa ashabu da sabansa summa sarrafa kuma anhu sannan Allah ya juyar da ku daga barin su anil kufari ma'ana daga barin kafiran nan liyabtaliyakum dan Allah ya jarrabe ku liyamtahinakum dan ya jarrabe ku fa yuzhira al mukhlisa min ghairihi sai ya bayyana wanda ke yi dan Allah wanda ke tsarkake aikin shi daga wanda ba haka ba warqara fa ankum kai baki ɗaya ma hakika Allah ya rige ya yafe muku martakabtumu fi Uhud abinda kuka aikata na sabawa umarnin nan a Uhud wallahu zu fadlin alal mu'minin Allah mai yawan farla ne a bisa mu'minai bil afwi da rangwamin Allah tabaraka ta'ala innahu saddaqahum wa'adahu Allah tabaraka ta'ala yace ya gazgata musu alƙawarin su walakin khalafu amra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai sun saba ma umarnin annabi ne ma ake Allah tsaya da mutu Allah tabbata gare shi wa qala kuma Allah tabaraka ta'ala yace minkum man yuridu dunya daga cikin ku akwai wanda yake nihin duniya wanda duniya yake so ala abubakar siddiq wala na sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu yace ma kuntu azunnu anna fi ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man yuhibbu dunya ban kasance ina zaton cikin sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake son duniya qabla hadhihi al-aya gabanin sabka wannan aya kana yazunnu an laisa fihi man yuhibbu shay'an min ad-dunya hatta ja ta zil aya minkum man yuridu dunya sai yace yana zaton cikin sahabbai ba wani wanda ke son wani abu na duniya har sai da wannan aya ta zo ta sabka mai cewa daga cikin ku akwai wanda yake son duniya wanda ke nihin duniya ajaban hal ajaban hal fi ashabi rasul sallallahu alaihi wasallam dunya sai yace abun mamaki shin daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake son duniya abubakar ne sun shi sai na abubakar bai cikin su dan da yau san wani ma wani ma daga cikin su yana son duniya wa minkum may yuridu akhirah daga cikin ku akwai wanda ke son lahira man amila lid dunya hurima al akhirah wa man amila lil akhirati yu'tihi Allahu ma qusima lahu min ad dunya wa yu'tihi al akhirata ma hu duk wanda ya aiki dan duniya kawai to wannan za a haramta mai lahira ba shi ba lahira wanda kowa ya aiki dan lahira Allah zai bashi abin da ya rigai ya kasa da shi a cikin duniya abinda Allah ya raba ya raba mai ma'ana shine ma ma kusima lahu abinda aka riga aka raba masa na na duniyan Allah zai bashi kuma Allah ya bashi lahirin kuma tare da wannan abin da ya bashi na duniya ta'ala wahidu min sahabatir rasul sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabbai ya tambayi manzo Allah sai ya da mutu Allah tabbata gare shi kaifa na'rifu idza kunna ala halatin mardiyatin inda Allah ta yaya za mu gane muna kan muna a wani hali wanda yake abin yarda a wurin Allah aw ala halatin gairi mardiya koko muna akan hali wanda ba yardadde ba a wurin Allah qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai idza kunta kullama aratta ta'ata Allah yassaraha Allah laka wa kullama aratta ma'siyatan assaraha Allah alayka fa anta fi khair in har ka kasance ko da lokaci kai nihin bin Allah Allah yana sauwake ma bin nasa kuma ko da lokaci kai nihin ka saba Allah Allah na sa saba Allah yana ma wuya yana wuya akan ka to wannan kana akan alheri kana cikin alheri in dai haka kake wasu to na'am bismillah istus'iduna istus'iduna wa la taluna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrikum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la لكي لا تهزنوا على ما فاتكم وما ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تهزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون واذكروا كما قلتنا إذ تصعدون لوكتين دا كوكي هوا tubiduna ma'ana kuna nisa fil ardi a cikin kasa harizina kuna masu gudu wala taluna ala ahadin ba ku karkata zuwa mutum daya kowa ta kashe ki kullukum yafiru ala wajhihi kowa yana gudu a sahuskansa la yaltafitu ahadun ila akhar babu mutum daya wanda yake waiwaye zuwa wani wa rasul yad'ukum a lokacin nan kuwa alhali ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku fi ukhrakum a bayan ku wa nabi sallallahu alaihi wasallam min wara'ikum annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga bayan ku yaqulu ilayya ilayya ibadallah yana kira zuwa gare ni zuwa gare ni ya ku bayan Allah ba sabakum gamman bi gammi sai aka saka muku da wani gamman bakin ciki shine hazima karewa bi gammin da wani bakin ciki bi sababi gammikum lir rasul sallallahu alaihi wasallam bil mukhalafa saboda dalilin bakin cikin da kuka sawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da saba mai da saba ma umarninsa suyila umar hal farata yawm uhud an tabbai sai na umar wai shin kai gudu ranar uhud kala na mu sai ce eh kwarai ku kullu na farra illa rasul sallallahu alaihi wasallam kowa daga cikin mu ya gudu banda ma'aiki shi kadai ne bai gudu ba ra'aytuni wa ana adu ka anni wa'ilun sai na umar yace na ganni ina sarawa kai ka ce dan akuyan dutse dan akuya wanda ke rayuwa a dutse zalika al-yawm kulluhum farra wannan ranar dukkanin su kowa ya gudu illa talha bin ubaidillah sai talha dan ubaidillah fakat shi kadai huwa allazi baqiya ma'a rasul sallallahu alaihi wasallam shine ya wanzu tare da manzo Allah tsiya da aminta Allah tabbata a gare shi walakinna umar wa ababakar wa abdurrahman wa aliyan sar'ana ma adu sai dai da sayyidina umar duk da sai sun gudu da sayyidina umar da sayyidina abubakar da sayyidina abdurrahman da sayyidina ali da gaggawa suka maza suka dawo ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hamalu wa sa'adu bihi jabala suka dauki ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam suka hau dutse da shi falamma ra'ahu sahaba yayin da sahabbai suka ganshi raja'u jami'an sai suka dawo baki ɗayan su likai la tahzanu ala ma fatakum wannan saboda kar ku yi bakin ciki a abin da ya tsere muku miyar ganimati na daga ganima wala ma asabakum koko abin da ya same ku miyar katin na daga kisa wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne dangance da duk abin da kuke aikata summa anzala alaikum
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشي طائفة منكم وطائفة وطائفة من وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون حق يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم يخفون في أنفسهم ما لا يعبدون لك يقولون ما لا يبدلون ما لا يبدون ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر من, من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجئهم وليبتلي الله ما في صدوركم ما في صدوركم وليمهص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور نعم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا طائفة منكم وطائفة قد آمنتم وأنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجئهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليميس ما في قلوبكم والله عليم بذات والله عليم بذات الصدور نعم ثم أنزل عليكم من بعد نجم أمنة sannan Allah arsalallahu amanan Allah sai ya sabakar ya aiko wani aminci da amintuwa a min ba da bayan wannan bakin cikin nu'asan a wannan amincin da Allah ya ko shine wani irin gengedi ya kai ya gisha ta'ifatan minkum yana lullube wa'ansu da wa'ansu jama'a daga cikin ku lamma raja sahabatu wa wajahul kufara da sahabbai suka dawo suka huskanci kafirai arsalallahu alaihim amnan sai Allah ya aiko musu wani aminci fa kulluhum yan'asu fi mawqifil qital kowannen su sai kai yana gengedi yana gengedi a matsaya ta yaki falamar al-kufar haza da kafirai suka ga wannan qalu haula ilaysu bi unafi sai suka ce kai wa'annan ba mutane bane ba manyan asu fi hazal maqam mutum wanda zai ga yana gingidi a wannan maqamin a wurin yaki mutum yana gingidi kai wannan ba mutane bane ba kawai sai suka yi tsoro fa farru fakat sai suka yi gudu kawai wa ta'ifatun qadamatum wa anfusum a wa'ansu wa'ansu jama'a kuma qadamatum wa anfusum kawunan su kawai suka dame su hamalatuhum alal hammi fala ragabata lahum illa najatiha wannan kawunan nasu su ne suka sanya musu damuwa sai kasance ba su da wani kwaɗai ba su kwaɗayin komi sai dai kawai su ga sun tsiratar da kawunansu ya zunnuna billahi ghairal haqqi zanar jahiliya wani cikin wani cikin rundunar musulmi da ake ake bayani kawan su ne su Allah sauka musu nutsuwa da hankalin su kuma magin jadi suke amma wani su hankalin su tashe ke ba su kushe ba wannan wane ne wannan munafukai ne ya zunnuna billahi ghairal haqqi zanar jahiliya suna yi wa Allah zato ba na gaskiya ba zato irin na jahiliya ka zana jahili tamkar zato na jahiliya haisu ita kadu annan nabiya kutila ta inda wai suka kudirce cewa kawai an kashe annabi ya kuluna hallana hallana miyal amri min shay suna cewa hallana shin wai muna da ma'ana malana miyal amri min shay ba mu da komai cikin lamarin nawa qul innal amra kullahu lillah ka faɗa musu duka daman lamari baki ɗin shi na Allah ne alqada'u lahu yaf'alu ma yasha Allah hukunci duka nashi ne yana aikata abin da yaso yakhuna fi anfusihim ma la yabduna lak suna koyewa a cikin rayukan su abinda ba sa bayyana maka yuzhiruna abinda ba sa bayyana maka shine ma la yuzhiruna lak abinda ba sa bayyana ba su bayyana shi gare ka yaquluna suna cewa law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna huna ai da mun kasance da muna da wani wata magana cikin wannan lamarin da ba kashe da ba kashe kashe mu a wannan wajen law kana al-ikhtiyar lana da dai zabi na gare mu lam nakhruj da ba ba mu hito da gidajen mu ba falam naqtal ba da ba kashe mu ba walakin sai dai ukhrijna karhan an hitar da mu tilas an tilasta mu an hidda mu an hido mu daga cikin gidajen mu qul law kuntum fi buyutikum ka fada musu kace ko da kun kasance a cikin dakunan ku wa fikum man kataba Allahu alaihi alqatl dai kasance cikin ku akwai wanda Allah ya rubuta mai kisan za a kashe shi la baraza wallahi da ya hito kharaja a kharaja allazina kenan kutiba alaihim alqatl da wayannan da Allah ya rubuta musu kisan da sun hito ila madaji im zuwa makwantayar su masari'ahum inda za a kashe su fayuktaluna sannan a kashe su su haɗe nan inda za su haɗu shine masari'ahum mahaɗayan su waliyabtali Allah ma fi suzurikum Allah kuma yayi wannan ne dan ya yakhtabira ya jarraba abin da ke cikin zukatanku qulubukum min al-ikhlasi sune suzurukum ana ne qulubukum zukatanku na daga cikin abin da ke ciki na daga ikhlasi ko munahuci Allah yayi wannan ne dan ya nuna muku ya bambanta muku waye cike cikin wanda ta ga su wancan wanda masu wanda suka samu nutsuwa suna gingidi kowa ya san mu'mini ne wa'annan kuma wanda suke cike da tsoro an san munafukai ne waluman hisa ma fi qulubikum kuma dan Allah ya ya mayyaze ya rarrabe abin da ke cikin zukatanku wallahu alimun bi zati sudur daman Allah masani ne da abin da ke cikin zukata da abin da ke cikin kiraza bi ma fil qulub ana ne abin da ke cikin zukata la yakhfa alayhi shay'un babu wani abin da ke ke buya gare shi wa inna ma yabtali wa inna ma yabtali li yuzira linnas Allah kawai yana jarrabawa ne dan ya bayyana wa mutane na'am
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم آه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان kusani waɗannan da suka ba da baya minkum daga cikinku an likitari daga barin yakin yau martakal jama'an ranar da jama'an nan guda biyu suka haɗu jam'ul musulmina wa jam'ul kuffar taron musulmi da taron kafirai bi uhudin a uhudu wa humul muslimuna su ne musulmi illa sunai ashara rajulan sai banda mutum goma sha biyu inna mastazallahum inna mastazallahum shaytanu a wa'annan wanda suka koma din nan su inna mastazallahum shaytanu kawai shaytan ne ya darzar da su ya darzar da su lokacin da ake neman a tabbata shi sai sa suka zame shaidan ne a zallahum ya zamar da su bi waswasatihi da sanya da saka musu waswasin shi bi badi ma kasabu saboda sashen abin da suka yi mina zurubi na daga zunubai hazil aya wannan aya ta dullu ala anna al-insana yartakibu sagiratan fatahmiluhu sagiratu alartikazi kabira wannan aya tana nuna ausa cewa shi mutum yakan aikata zunubi kankane wannan karamin zunubin da ya aikata sai ya ɗauke shi ya sanya shi ya aikata babba kullu zambin irtakabahu muslimun fa bi sababi zambin qablahu duk wani zunubi da mutum ya aikata shi to saboda wani zunubi ne da ya aikata kamun shi sai ya sanya shi ya aikata wannan zunubin walakar afa wannan yana cikin kenan shi'umci na na zunubi abubuwa matsalolin zunubi suna da dama inda ma kawai kawai zunubi a ce zunubi ne kawai ka yi tsakaninka da Allah a ce in ba ka yi sa'a ba za a ma uba in ka yi sa'a in kai kai nemi gafara ya hima ayin abin ya tsaya na wani shi to abin bai tsaya nan ba matsalar shi in kai laihi wannan zunubin yana cikin matsalar shi'umcin shi zai sanya ka kai aikata kuma wani wani zunubi wayansu sufaye suna cewa abin da aka sani na khawatir akwai khadiri na man shaitani akwai malaki akwai nafsani akwai ilahi cikin an san dai mala'ika horo abin umarni yake na kirki yake baka tunanin da zai za ka gyaran ka na kai aikin kirki daga mala'ika ne amma shi shaitan da nafsu da man su an san inda suka nufa to Allah tabaraka wa ta'ala suka ce akwai lalle Allah inna Allah la yamur bil fasha Allah bai sanya ka bai bai sa mutum aikata abin da ba daidai ba amma in mutum ya zama mai bauɗewa ne to in ka bi saboda wata bauɗe da kai yana cikin abin da wani hadirin da ke zuwa kuma daga Allah Allah ya sanya ka kuma ka ƙara bauɗewa saboda kai wannan sabon sai a sanya ka kuma kai wani ko wanda yi sama da shi ma wancan wanda kai na farko shi ya jawo ma wannan shi ne shi ke cewa duk wani zunubi kullu zambin irtakabahu muslimun fa bi sababi zambin qablahu duk wani zunubin da mutum ya aikata saboda wani zunubi ne da ya gabace shi to shi umcin zunuban zunubi yana da yana da yawa ina cikin irin wannan kai ta'adda kai ta'adda kawai ta ki samun karbuwa saboda zunubi ya yana cikin shi umci dai na na na na, na zunubi ibtila'i Allah ya jarrabi mutum wani abu Allah wai yana son ka nema yana so a kan karima to shikenan za a kan karima zunubin nan amma za a hada ka da wata asara ko ko ta dukiya ko ko a jikinka ko ko har ma wani abu da shahi diyanka haka wani abu ko wani a sama rishi ko ko wani wani abu da kamar laka duka wannan abu matsalolin zunubi ne a abin da yake nan da dai mutum ya ya dage ya aikata abin da ke daidai shi ko sabanin wannan ne sai Allah ya ta hada shi da alheri Allah ya sa mu dace warakar afallahu anhu su ma duka hakika Allah ya rige ya yafe musu ya musu rangwame inna Allah ghafuru lil mu'minin sai dai Allah mai yawan gafara ne ga mu'minai halimun ko mai juriya ne ya ayyuhal ladzina amanu
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك أسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا إذا ضربوا في الأرض في في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير يا أيها الذين آمنوا يا كوا إن لو كبار gaskiya لا تكونوا كالذين كفروا kar ku kasance kamkar waɗanda suka kafarta su ne munafukai wa qalu li ikhwanihim suka ce ma ƴan uwansu ai fi shanihim ƴan uwansu a cikin lamarin su na munafuci idza darabu fil ardi in suka yi suka yi balaguro a cikin ban kasa famatu suka mutu aw kanu wuzan koko jam'u gazin fa qutilu koko suka kasance mayaka a wajen yaki fa qutilu kashe su sai su ce law kanu indana da dai sun kasance a wajenmu ba su hita ba ma matu da ba su mutu ba wa ma kusiru kuma da ba kashe su ba la ta kulu ka kaulin ku wanda kuka ba da gaskiya kar ku faɗi kamar faɗin su su wancan munafukan da ya ja'ala Allahu zalika zalikar kaula kenan fi aqibati amrihim hasaratan dan Allah ya sanya wannan badar tasu wannan magana da suka yi a ƙarshen al'amarin su ta kasance taɓewa ce fi qulubihim a cikin zukatansu wallahu yuhyi wa yumit Allah shine mai rayawa shine mai kashewa fala yamna'u anil mauti qu'udun zama gida baya hana mutuwa wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne daga ce duk abin da kuke aikatawa fayujazikum bi sai saka muku da shi walan kutub
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله إن هر أن كشيكو أتكين روكك كلمة الله وجن جهادي الجهاد شين جهادي أو متم koko ma dai kuka mutu ala furushikum amsashin hudunku la magfiratun min Allah la magfiratun ka'inatun a gafara mai kasancewa daga Allah da zunubi kuma ga zunubanku wa rahmatun da kuma rahama allati yarjanna wanda ita ce aljanna khairul lakum ayya shi wannan shi yahiye muku mimma tajma'una min ad-dunya daga abin da kuke tarawa na daga duniya ma fiya da abin da ke cikin ta wala in mutum
wala in mittum aw qutiltum la ila allahi tuhsharun wala in mutum aw qutiltum la ila allahi tusharun in kuma hawai an ji in ma hau kuka mutum ko ku aka kace ku kuka yi shahada wajen yaki ayi la ila allahi tusharun zuwa ga Allah ne za a tara ku idza mittum aw qutiltum fal hashr ila Allah tabaraka taala in kuka mutu ko ko aka kashe ku aka shahadantar da ku duka dai tarawa zuwa ga Allah ne take tabbata tabaraka taala al ibadu ala aqsami shaw yace bayi suna akan kaso kaso ne man ya abudullah khawfan min nari akwai wanda ke bauta ma Allah dan tsoron hutan Allah wa man ya abudullah raghbatan fi jannatihi akwai wanda ke bauta ma Allah dan kwadayin aljanna Allah wa man ya abudullah mahabbatan fihi akwai wanda yake bauta ma Allah dan soyayya shi da Allah wa kullum dukan su asharat ilaihi alaya wannan ayan ta yi nuni zuwa gare shi wala in kututu fi sabilillah wa mitu la maghfiratun minallahi in har aka kashe ku a cikin ɗaukar kalmar Allah ko kuka mutu to gafaran Allah allazina ya'buduna Allah khawfan minan nari kaga min sun samu rabon su wanda suke bauta ma Allah dan tsoron wuta Allah dan sun samu rabon su falahumul maghfira gafara sun samu gafara والذين يعبدون الله رغبة في الجنة wanda suke bauta ma Allah dan saboda kudayen aljanna wa rahmatun khairun da Allah ya ce wa rahmatun wa rahmatun khairun ila mimma tajma'un rahama Allah lahum gare su mimma tajma'un shine shi ta khairu ita sai zama alheri daga abin da suke tattarawa wajadul janna wa annasu zama aljanna allati hiya rahmatullahi tabaraka ta'ala wanda ita ce rahama Allah tabaraka ta'ala wallazina ya'buduna Allah mahabbatan fihi wanda suke bauta ma Allah kuma dan soyayya a cikin zatin sa la ilallahi tusharun wannan kam zuwa Allah za a taro su dama abin da suke nema kenan man ahabba lika Allahi ahabba Allahu lika'ahu hmm فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أذمتم فتوكل على الله فإذا
فإذا أذمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله لنت لهم saboda dalilin wata rahama ce da Allah ya ajiye tattare da kai ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam linta lahum kai taushi kai laushi gare su a sahulta au sahulat akhlaquka lil muslimina dabi'o'in ka suka yi sauki ga musulmi rahmatan min Allah wannan dan rahama daga Allah ja'alan ja'alan nabi sallallahu alaihi wasallam hayyinan layyinan Allah sai ya sanya annabi ya kasance hayyinan mai sauki ne layyinan mai laushi walau kunta fazzan da ka kasance sayi alhulki mai munanan ɗabi'u ghalizal qalbi jafiyan mai mabutin wato jafa'i ne me shine mai kaurin zuciya fa a galasta lahum ka kaurara gare su lam faddu la tafarraqu da sun wawwatse sun rarraba min haulika daga daga dabara da kai fafu saboda haka tajawaz kayi afwa ka yafe musu tajawaz anhum ka ketare duk abin da suka yi shine tajawuz dan uwa shine afukin daidai kayi afwa ka musu afwa wastaghfir lahum kuma ka nema musu gafara zunubahum wastaghfir lahum dhunubahum mana ka nema musu gafara zunubansu wa shawirhum kuma kai shawara ka rika shawara da su istakhrij ara'ahum ka nemi fitowar ra'ayoyinsu fil amri a cikin lamari fi sha'anika a cikin lamarinka min al harbi na daga yaki aw tatyiban li qulubihim ko ko an ce ka rika shawarta su ne dan saboda dadada zukatansu wal yastabina wal yastanna bika kuma dan ya zama ana koyi da kai wa kana sallallahu alaihi wasallam kasiran mushawarati lahum manzo Allah sallallahu ya kasance mai yawan shawara gare su su sabai yana yawan shawarta sabai shine wannan shawaran da aka umarci Annabi sallallahu an yi shi an ce shine tafsiri yake cewa dan dada da zukatan su haka nan kana tare da mutane sai da kai kadai kake abinka sai mutane suke suna cewa kawai kai kare na su kai kaza kana hadin suna hadin wani abu wai dan dai a daɗaɗa zukatansu in ba haka ba ai babu wanda ya hankali shi ya kusanci hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam gashi bayan ya kawo yana cewa in hankali hankalin manzon Allah sallallahu alaihi in hankalin dukkan halitta kwaya ɗaya ne na ƙasa hankalin manzon Allah sallallahu alaihi dukkan ƙasan ne ta duniya baki ɗaya duka ƙwayoyin ƙasa ne na baki ɗaya su na mutanen nasu bai wuce kwaya ɗaya ba dangance da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi to ka gani da in ta sanin daidai ne ya kamata ne da ba wai sai ya nemi shawararsu ba ya yi su ya yi kowa hankali sallallahu alaihi wasallam to amma saboda dada da zukatan su ake neman shawaran su kuma dan a rika ya zama sunna ne ba da shawaran da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ma'aiki ma'aiki sallallahu yana ba da shawara kai ma koyi da shi sai ka rika ba da shawara ya hadisi ga cewa ma khaba minista ma khaba minista khara ko wala ne dai minista shara wanda duk wanda yake bada duk wanda yake shawara to baya yi na da baya da na sani ba haka ne shi ma wanda yake istikhara shi ma baya taba tabewa ba a gani wala kun da fazana gari da kai da fadila shawara na'am fa idza azamta duk haka kuma in kai rigai kai azama kai azama kai niyya ala imda'i ma turidu absa shudewan zartar da abin da kai ni ba'dal mushawarati bayan shawara to fa tawakkal Allah ko ka dogara ga Allah yanzu bayan ba dai kai shawara ba to siti bihi ka amincewa Allah ka yi riko da Allah ka amince masa inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu dogaro da shi alaihi jam
in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulukum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun in yansurkumullahu fala ghaliba lakum وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن ينصركم الله إن الله يتمكيكم يعينكم على عدوكم إن الله يتمكيكم أكم مكينكم فلا غالب لكم to ba babu mai rinjayi ba wanda zai rinjayi a kanku wan yakhdhurkum in ku har Allah ya tabar da ku fa man zal ladzi yansurukum min ba'di to wane ne wannan da zai taimake ku ai la ahada yansurukum babu mutum ɗaya ba wanda zai iya taimakon ku min badi bayansa wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne mu'mine suke dogara la ala gairi ba afsa wanin sa ba wa tawakkulu shi at-tawakkulu dogara tawakkali sikatul abdi billahi tabaraka ta'ala shine amincewa Allah tabaraka wa ta'ala walau ma'a dukhul fil asbab ko da ma tare da shiga cikin dalilai ko da ka rike dalilai amma ka amincewa Allah wato za a da abin da za a yi sali mutum ne manomi dalilan da zai rika na abubuwan shi noman shi yayi zai kai taki zai yi noma zai duk abin da zai to duk yayi wannan da baki daya kai ya ce haba ni da nayi huda na kai taki nayi kaza nayi kaza ai kawai abu na sai bada a'a ka amince ma Allah shine ka shine shine abin abin ne na wurin sai ka amince ma Allah tare da asbabu wannan dalilan da karkarka eh lalle haka ake so ka kama wannan dalilan amma amma kuma ka amince ma Allah ba wai da su zaka ba zakarar rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata sai da mutu Allah tabbata gare shi inna Allah atani 70000 min ummati yadkhuluna aljanna bila hisabin wala iqab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya bani mutum dubu saba'in daga al'ummata wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da iqabi ba tare da wata azaba ba qalu man ya rasulullah sai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce su wane ne ya ma'aikin Allah قال هم الذين لا يرقون ولا يسرقون من قال صلى الله عليه وسلم وعند باسا يرقيا كما باسا نيمان أمس رقيا وعلى ربهم يتوكل وعلى الله يتوكلون كما أوسى الله سكي دوغرو قال عمر سينا عمر يتي سل ربك يزرك كروكي أبنجشن كي قال ما قال, قال سألته فأعطاني مع كل واحد من السبعين ألف من السبعين ألفا سبعين ألفا يتي نارو كيشك يقارا مني sai ya bani ga dukan kowane ɗaya daga cikin wancan dubu saba'in ɗin kowane ɗaya an bani mutum dubu saba'in tare da shi yan dubu saba'in so dubu saba'in ƙala sallar rabbaka ya zirka sai salama da ce dai eh roƙi ubangijin kai ƙara ma ƙala sa'altu manzala su salama sai ce na roƙe shi faɗani salasa hasayati sai ya bani kamfata uku min hasayatin rahman daga kamfatan Allah mai rahama faƙala a hadu salar baka ya zirga sai wani ya ce da roƙi ubangiji ke ƙara ma ƙala umar sai sai na umar ya ce la tus'alu a ka roƙe shi sai na umar ya ce inna Allah ya kadiru an yi dukhila na aljannata kullan fi hasiyatin wahidati Allah mai iko ne ya shigar da mu aljanna baki ɗaya mu da kamfata ɗaya wanda ya san Allah ne to an ce kamfata Allah shi ya ce kamfata da kanka tabbata ta Allah har guda uku yau bi za ta bi za ta bi za ta raga ya shi ne saboda shi ya san Allah ce Allah da tabbata ɗaya ma ya isa dai Allah ya yasu bi dai salasa salasa marat Allah zai kambata da hannayensa so uku qala rasul sallallahu alaihi wasallam sadaka umar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umar yayi gaskiya la yarquna shau ya dawo yayi sharhin wannan maganar da aka ce la yarquna wala yastarquna su ne wanda ba sa yin rukiya ba amma ba sa ana musu rukiya rukiyan nan a karanta wa wani addu'o'i kenan ba da ke ni da shi la yarquna wa la yasrquna ma'anahu ruqya al-munafiya da shar shar yace abin da ake ni da ruqyan nan addu'an nan ruqya wadda take ta kore shari'a wadda ba ta kai tare da shari'a wa illa in ko ba haka ba faqad warada anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa ma yudrika anna ruqyatun ai ai hadisi ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa waye sanar da kai cewa ita ruqiya ce inna fatihatul kitabi ruqyatun samaha ruqiya fatiha ma alhamdu ruqiya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace da ruqiya abda a ce da za karanta mutum ya samu lafiya to manzo Allah sallallahu ya kiraye ta ruqiya kenan ko kaga ita ba ba ta a ce ita mutum ya yi ta ya samu a ce abin da ya ba daidai bane walau kanat mamnu'atan lama sama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruqyatan da dai an hana ta haramun ne a yi ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambace ta da ruqyya ba wan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shaka maradan qara'a bil mu'awwazat mu'awwazat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in in yana kuka da wani wani ciyo yana karanta mu'awwazat wannan qula'uzai su sune al-ikhlas wal mu'awwazatain qul huwallahu da qula'uzai fa nafata fi yadihi wa masaha ala ra'sihi sai ya tofa a hannunsa sai ya shafi kanshi wa alama amkana hu min jasadi da kuma zuwa abinda ya samu ikon ya shaye shi na daga cikin jikin shi hatta lama marida marada wafati har lokacin da maki sosam ya yi ciwo ciwon shi na kaura sarat aisha ta karatu muawwazati sai uwar mu ne aisha ta zamo tana karanta wala uzan wa'annan da qul huwallahu wa tanfusu fi yadihi fi yadi rasul fi yadi rasul sallallahu alaihi wasallam tana towa a cikin hannayen manzo Allah ya da mutu Allah ya tabbata gare shi li anna yaday rasul sallallahu alaihi wasallam abraku min yadayha saboda hannayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi hannayenta albarka da bakon ta towa ga hannayenta ta shafa masa sai ta tsoko hannun manzo Allah ta towa ta shafa da hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tamsa bi yaday rasul sallallahu alaihi wasallam ala jasadi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al duk wanda yake da ikon ya taimaki dan uwansa to ya aikata kenan ka zaka taimaka wa dan uwanka da wata addu'a wani lakari zaka bashi abu da na kirki wanda ba wai babu wani abin da aka hana a ciki to kai a fa inna ruqiyata almamnu'ata ita ruqiya addu'a wadda take an hana ta Allah ta tunashi tawakkul ita ce wadda take kore dogaro ga Allah hiya ruqiya bi asma'il ajam shi ta ce ruƙiya da sunaye ba a jamai Allah wato na bauba wanda ba larabci bane ba Allah ta ruba ma ta kunu fiya asma'u sanam wanda da yawa ma daga cikin ta yakan kasance akwai sunayen wasu gumaka sai baka sani ba aw asma aw asma'u muluku yumul kufar ko ko sunayen wasu sarakunan su kafirai wazalika shirku kaga wannan ko ai shirka ne hada yujanibul iman wannan yana kauracewa imani yana hannun riga da imani wa amma bil qur'ani wal asma'il wal adiya amma yin addu'a da alqur'ani da sunayen Allah da addu'o'i al arabiya al mafhuma na larabci wanda suke abin fahimta al mafhuma su ma'ana wanda ake fahimta ma'anan su fala yunafi tawakkul wannan ba su kore tawakkali ga Allah kenan ba baya yadda mutum daga cikin wannan mutum dubu saba'in wanda aka ce su ne wanda ba sa yin ruqiya ba sa nema a musu ruqiya irin wannan ruqiya ce wani hadisi ma yana cewa a'ridu alayya ruqakum ku bishiro mini da rukuyar da kuke yi babu babu ne yi garkiya in dai ba shirka bane la ba ta bin ruka ma lam takun shirka au kama kana sallallahu wa ma kana lin nabi nan
wa ma kana lin nabi an yugal ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة ثم توفي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وما كان للنبي أن يغل ومن يغل وما كان الذين يغل ومن يغل ياتي ما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون آه سبب نزول آه وما كان للنبي أن يغل bai kasance ga wani annabi ba ya yi abin da cewa gulul ya ɗauki wani abu cikin ganimar da aka samu tun gaba na araba ba ta yawa wani annabi ya yi wannan dai sababu nuzulu أو نزول دليل سبك ونن آية فقدت قطيفة حمراء يوم بدر أردت وني برغو أنا تمي برغو كون أبن أنا تمي قطيفة كوكو وني يادي من كبري da fasara ta zamani ana ce velur ana ce mai katifa di sai aka raba shi wani bargo ne ko ko wani yadi mai kabri haka dai ja sai aka rasa shi a ranar badar yana cikin ganima sai aka rasa inda yi فقال بعض المنافقين لعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اخذها sai wani sashen munafukai ya ce ta yi ko annabi ne ya da mutane ta wuta gare shi wasu ya ɗauke ta wa ma kanin da biyun an yi gal wannan kamar sababin nuzul wannan ya yi dacewa da kira'an cewa wa ma kanin da biyi nan ya gul kamar na riwaya ta hafs wa ma kanin da biyi nan ya gulla maimakon an yi galla kiran an maka annabi na yau bai kasance ba ga wani annabi ga wani annabi ko ma wanne ne barantana shugaba annaba baki da a ce za a yi gululi zai ɗauki wani abu na jama'a kamun a raba amma an yi walla da wannan riwayan a mai gululi kuma bai kamata bai dace a mai annabi sallallahu alaihi wasallam ba gululi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara dukiya ta ganima a ce wani ya zo ya ɗoka tun kama a raba shi ma bai dace ba amma kan nabi nan yugal an ya kuna an ya kuna in a watan ta kira ta ya hulla ne bai dace ga wani abu layan ba bai dace ba li nabi ga wani annabi an ya hulla a ce an ya kuna ya yi ha'inci an ya kuna ya ha'inci fil ganimati a cikin ganima fala ta zunnu bi zalika saboda haka kar ku yi mai zaton wannan wa man ya gulul duk wanda ya gululi duk wanda ya ha'inci ya ɗauki wani abu tun kama a raba ya ci bi magalla yawmul qiyama zai zo da wannan abin da ya doka ran tashin kiyama hamilan lahu yana mai doke da shi ala unuqihi afsawiyan shi summa tuwafa kullu nafsin ma kasabat sannan a cika ma kowace rai algal kowanne ma'abucin ha'inci wa gairihi da wani sama jaza'an sai a cika mashi sakamakonsa ko jaza'a ma kasabat ko ta rai sai a cika mata sakamakon abin da ta aikata wa hum la yuzlamun su ko ba a zalunta su fa zaharat inda rajulin wannan abin da munafikin nan ke cewa ko annabi ne ya doka sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana a wajen wani mutum sai aka gano abu afa bani tabari duwanallahi أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأويه جهنم وبئس المصير أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأويه جهنم وبئس المصير أفمن اتبع رضوان الله فأطاع شن وند يبي يردن الله فأطاع تيبي الله ولم يغل ولم يغل بها انتباه كمن باء بسخط ya yi daidai da wanda ya koma shine ba a raja'a ya koma bisa kadin da hushi min Allah daga Allah limasi yace saboda saban saban shi da yi wa ma wa jahannam kuma ko makoma shi ce jahannama wa bisal masir tir da wannan makoma jahannama hmm kum darajatu
هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون su ashabu darajatin ma'abuta darajoji ne inda Allah a wurin Allah mukhtaliful manazil ma'abuta masabakayya ne matsayaye ne wanda suke mabambanta wanda suka san saba ma juna da wancan falimani taba ridwanahu sawab yana ga wanda ya bi yardan Allah ya nemi yardan Allah shi sakamako yake da mai kyau na lada wani man ba a bi su kuɗihi al'iƙab wanda ko ya koma da hushin Allah yana da azaba tun sabu yau mulki yamati alwiyatun ran tashin kiyama za a kafa wa'ansu tutoci liwa'u sirqi li abubakar siddiq tuta ta gaskiya tana hannun sai na abubakar siddiq as-siddiquna kullun tatahu dukan siddiqai suna karkashin sa wa liwa'ul adli li umar a tuta ta adalci kuma tana a hannun sai na Umar fa kullu amirin adilin duk wani sarki mai adalci ya kunu ta ta liwa'i Umar zai kasance a karkashin tutar sai na Umar wal munfiquna liwa'uhum bi yadi Usman su masu ciyarwa masu yawan sarka tuta su tana a hannun sai na Usman wal ulama'u liwa'uhum bi yadi Ali karramallahu wajahu su ko masana maluma tuta su tana hannun sai na Ali Allah ya girmama huskarsa ولواء الآه كرمك الله ولواء القراء بيد أبي بن كعب توتا تا مكرنتا تنا هنن سيدنا أبي دان دان كعب ولواء الأذان بيد بلال توتا تكرن صلاة تنا هنن سيدنا بلال ثم كذلك كل كل أهل خسلة ko khasalatin duka na wadi kullu ahlu khasalatin lahum liwa'u ko wa'ansu ma'abucin wa'ansu wata dabi'a suna da tuta lahum liwa'u suna da tutas yakunu fi yadi ra'isihim min as-sahaba zai kasance tana hannun shugaban su daga cikin sahabbai hazihi darajatu allazi zakara Allah fi hadhihi al-aya wannan ita ce darajojin da Allah ya faɗa ya ambata a cikin wannan aya wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne dangance da duk abubuwan da suke aikata na karman Allah
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين hakika Allah ya yi wa muminai wata irin baiwa izba'asa fihim rasulan min anfusihim yayin da ya aiko wani irin manzo mai girma fihim a cikin su min anfusihim daga kawunan su Allahu akramal mu'minina Allah ya girmama muminai lamma ba'asa fihim rasulan arabiyan yayin da ya aiko musu manzo balarabe mislahum wanda ke kamar su ya famu anhu kamar su gashi dan adam ne kamar su da famu anu dan su fahimta daga gare shi wa yusharrafu bihi kuma a darajanta su da shi la malakan ba mala'ika bane wala ajamiyan ba ba ajami bane yatulu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin shi alquran shine alqurani wa yuzakihim kuma yutayyiruhum min az-zunub yana tsarkake su daga barin zunubai wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma yana karantar da su littafi wal hikma da hikima as-sunnata ita ce sunna wa in kanu min qablu su ko hakika sun kasance min qablu gabanin wannan lokacin qabla za su yi gabanin aiko shi la fi dalalin mubin wallahi suna cikin wani irin bata mabayyani qabla bi isatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-arabu fi dalalin mubin gabanin aiken manzon Allah annabi sai da mutum Allah tabbata gare shi laraba suna cikin wani irin bata wanda yake mabayani la man qabata lahum qabla rasul sallallahu alaihi wasallam ba su da wata daraja gabanin zuwan manzon Allah sai da mutum Allah tabbata gare shi wala qabla al-qur'an haka nan gabanin al-qur'ani ba su da wata daraja idan kenan faddalahum bi ittiba'il qur'ani war rasul faqat Allah ya fifita su ne da biyayyan alqur'ani da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai أولما أصابتكم
أولما أصابتكم مصيبة قد صبتم مثليها قلتم أني هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أولما أصابتكم مصيبة قد صبتم مثليها قلتم أني هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أولما أصابتكم مصيبة a bi uhudin shin yayin da musiba ta same ku a uhudu bi qatl sab'ina da aka kashe mutum saba'in minkum daga cikin ku kada asabtum mislaiha kuma wannan irin wannan musiban kun samu wasu da ita bi badarin a yakin badar guda kwatan kwacin ta so bi ma mislaiha kun sami linkin wannan guda biyu kwatan kwacin wannan so bi bi qatl sab'ina da yanda kuka kashe mutum saba'in a badar wa asiri saba'ina kuma kuka ribanto mutum saba'in ulutun muta'ajjibina anna haza wai shin da wannan dan wannan musiba ta sami ka a udi ne kuke faɗi kuna masu mamaki masu cika da mamaki kuna cewa anna min aina lana haza ta ina ne wannan ya same mu hazal khizlan wannan tabewan rishin nasara kaifa yukhziluna Allah tabaraka wa ta'ala ta yaya Allah yake tabar da mu tabaraka wa ta'ala wa nahnu muslimuna wa rasulullahi fina alhali ko mu musulmi ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin mu qul huwa min indi anfusikum Allah tabaraka taala ce to ka faɗa musu ka ce wannan daga kawunan ku ne alkhizlan inna ma jaa min indi anfusikum min min indi min indikum wannan tabe wa rashin nasara ta zo ne daga gare ku antum ku allazina taraktumul markaza ku da kuka bar wannan wurin da aka ce ku tsaya akan shi allazi rakkaza lakum annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ajiye ku akai sai ya damu Allah tabbata gare shi inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa dukan komai wa ma asabakum
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين abin da ya same ku ranan haduwan jama'a guda biyu bi uhudin a uhudu wa bi izinin lahi to da izinin Allah ne bi iradatihi da iradan Allah ne wali alamal mu'minin kuma dan Allah ya sani ne Allahu alima wato ilma wali alamal lahu ilma ilma zuhur dan Allah ya sani ne sani na bayyanawa su wane ne almu'minin da mu'mini haƙan da gaskiya wali alamal ladina nafaqu wali alamal ladina nafaqu وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا
آه وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا نعم قالوا لو نعلم قالوا لو نعلم قتالا قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ويرفعوا قالوا لا لم قتال لتبعناكم هم الكفر يوم إذا نقرب نقرب منهم الإيمان يقول بأفواه ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون وليعلم الذين نافقوا الله يي wannan ne kuma dan ya san suwaye suka yi munafuka dan a san suwaye mu'minai na gaskiya kuma a san suwaye suwaye suka yi munafuci wallazina qila lahum da kuma wayanda aka ce musu lamman surifu lamman sarafu an qitali da suka dawo daga barin suka jiyo daga barin yaki wa hum abdullahi bin ubayya wa sahabu shine shugaban munafikai abdullahi dan ubayya da sahabban shi da aka ce musu ta'alu qatilu fi sabilillahi sai ku zo ku yaki fi sabilillahi dan dauka kalmar Allah a da ku zo ku yaki makiya Allah aw yudfa'u koko ku zo ku ije anna annal qauma ku ije mutane daga barin mu bi taksiri sawadikum da cika taro kawai ku zo ko cika ko ku cika mun taro da aka yi musu haka wato mana aksara sawadi qaumin fa huwa minhum kamar da cikin mana mana cikin hadisi man kasara sawadi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya cika taron mutane to yana cikin su in mutanen kirki ne ka zo ka cika taron su kai ma ka zama mutumin kirki wannan irin kamar da suke hadisin nan na wannan malaiku masu zuwa su ga masu zikiri karshen suka yada Allah tabaraka ta'ala sai Allah ya ce duka ya musu gafara sai ce a ko wani shi ba wani cikin su ya je ne kawai ne bukatar shi ne ta kawo shi sai ce a ai umur jula sa'u la shi kabi mu zalisu to mutane ne wanda su ne wanda suke abokan zama ne wanda abokin zaman su fai tsiyata duk wanda yake tare da mutane to za a tara su za a tashi za a tashi tare da mutane duk wanda ya cika tare mutane to wannan kuma hakan nan man kasara sawa da kauye hawa minhu in mutanen banza ne mutum yake zuwa yana cika taron su shi ma za a tashi cikin su kawai da mutum ba ce ba dara kake ba kawai kana zuba cikin ɗan dara masu wasa kawai ana dabbar ana ta buje buje to kai ma duk sunan ku duk sunan ku guda to shine man kasara wai abin da su munafukan nan kawai haka nan ana yanzu su kusa sabu mazara sana mutum dubu shi wanda yana da mutum ɗari kuma su ne biyar lokacin da suka zo su bar mutane aka ce a ku zo haba ku zo ku kama a yaƙi ko ba yaƙin za ku yi ku zo ku cika mu taro haka yana musu haka sai su ce a in lam tukatulu ku zo ko da ma ko ba ku yaƙi ku zo ku cika mu taro a mu sai su ce launa alamu qitalan lattabanaku inda mun iya yaƙi la nu husilu qitalan mun ba mu iya yaƙi ba inda mun iya yaƙi da mun miku qala ta'ala takziban lahum Allah sai wadi yana mai kareta su hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman aran nan su dai kam sun yi kusa da kafirci daga daga daga imani bima azaru da abin da suka bayyana min khizlani lil mu'minina ga tabas ka tade wadda suka nuna wa mu'minai tade wasu da suka ma mu'minai wa kanu qabla gabanu wannan sun kasance aqrabu lil iman sune mafi kusa da imani min haythu zahir ga abin da ke bayyana a zahiri da da farko ana ganin su ma mu'minai ne amma yanzu da suka suka yi sun yi to zahiri an an gane cewa sun yi kusa da kafirci mm eh su zahiri yaquluna bi afwahi ma laysa fi qulubihim suna wadi da bakunan su abinda baya cikin zukatan su walau alimu qitalan lam yattabi'ukum wai suna cewa da sun san a hakikan yanda labarin yake walau alimu qitalan ko da sun san yakin ma sun iya yakin lam yattabi'ukum da basu bi ku ba wallahu alam bima yaktumun Allah shine mafi sani da abin da suke boyewa mina nifaqi na daga munafiki allazina qalu li ikhwanihim allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ta'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ta'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin allazina qalu li ikhwanihim wanda suka yada ma ɗan uwansu fi dini a cikin addini wa qa'adu kuma suka zamana wa kar kadu an jihadi sun zamana daga barin jihadi sun zaman su law ata'una wasu ke ce ma wancan yan uwan nasu wanda yan wasu ne a cikin addini inda sun mana biyayya ai shuhada uhud wa'annan wanda aka aka shahadantar da su a uhud kin nan mutum 70 ko 72 da sun bi mu wa ikhwanana law ata'una fil qu'udi da su wannan yan uwan namu da da su da inda su wannan wanda suka shahada da kuma ƴan sauran ƴan uwanmu da sun bi mu a cikin zaman su sun yi zaman su ba su tafi ba yakin nan ma qutilu da ba kashe su ba ba sharantar da su ba qul fadra'u an anfusikum al-mauta Allah ya ce to faɗa musu ku ije mutuwa daga barin ku mu gani in kuntum sadiqina ku masu gaskiya kuke in kana al-julusu yamna'u min al-mauti in wai zama gida yana ko yana kare mutuwa yana hana mutum ya mutu fa iyyakum wal maut to na tsawatar da ku da mutuwa kar ku sake ku mutu la ta mutu abadan kar ku sake ku mutu har abada wa antum la budda mayituna kuko ba makawa masu mutuwa kuke sai ku mutu ولا تحسبن الذين قتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل حياء عند ربهم يرزقون
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل حياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا كر ku taɓa tsammanin waɗanda aka shahadantar da su ustushidu wanda aka shahadantar da su fi sabilillah a cikin yaƙi na ɗaukar kalmar Allah kar ku taɓa tsammanin cewa su amwatan matattu ne su Allah ya hana wannan la tahsibanna hadda nuna tawkid kar ku ko kusa kar ku tsammani cewa wai su su matatu ne bal bari dai ahya'un rayayyu suke inda rabbihim a wajen ubangijinsu arwahuhum fi hawasil tayrin khudarin rayukan su suna cikin bulkotai na tsuntsaye wanda suke tsanwaye tasrahu fil jannati da suke yawo suna kiwo a cikin aljanna haisu sha'u duk inda suka so kama warada fil hadisi kamar yadda zuwa cikin hadisi yurzaquna ana arzuta su ya kuluna min simar aljanna suna ci daga cikin ƴaƴan itaciya aljanna farihina bima tahum lahu فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون آه، فرحين بما آتاهم الله من فضله suna masu farin ciki da abin da Allah ya ba su na daga faralarsa wa hum yustabshiruna su ko suna neman su sanya farin ciki jalla zai lamin hakubihim ga waɗanda ba su riga sun riske su ba wanda ba su zo sun tarra su ba ah, min- ah, min khalfi wanda suke a bayan su min ikhwani daga yan uwansu wanda ba su yi shahadar ba Allah khawfun alaihim su suna neman su ba su labari cewa la khawfun alaihim babu wani tsoro akan su wala hum yahzanuna kuma ba sa cikin bakin ciki kuma talabu min Allah al-auda ila dunya su wanda suka yi shahadan nan sun nema daga Allah tabaraka ta'ala su komo zuwa duniya ta yubashirul muslimina har su ba wa musulmi albishir anna man shahada cewa duk wanda ya shahada yajidu kafa'a miyal miyal karamati zai samu abin da yake a abin da ke isar shi na daga karamomi karamomi jami ne na karama karamci karamci na ubangiji zai game da karamci mai isar shi daga Allah Allah tabaraka ta'ala sai Allah tabaraka ta'ala ce amma ruju'u ila dunya ba'da al-maut fala sabila ilayhi to komawa dai gidan duniya bayan mutuwa wannan babu hanya babu dama wannan ba za ba zai yi ba walakin sai dai ana uballigu anhum ni zan isan muku zan isan musu abin da za ku cewa faƙalu sai suka ce ballighu ikhwanana almuslimin ka isa a isan ma ƴan uwan musulmi annana qad laqina rabbana faradiya anna wa radina anhu cewa mu mun gaji mun gamu da ubangijin mu ya yarda da mu mu ma mun yarda da shi اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آمين حق قدر يمجار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم